المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الفتير عمر بن الورد لله شكري أبدا وحمدا مصليا على الرسول العربي والآل والصحب والتباع المبين وبعد فالجاهل بالنحويس فالجاهل بالنحو استقر إن كل علم فإليه يفتقر فعل بهذه الصفة الوردية في مئة ونصفها محوية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بيعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه وأنا dare na lahadi wato zai zamo daren sha tara ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da takwas ne ko? na'am ga watan takwas miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2020 a wannan makaranta mai albarka ta abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu da muka haɗu a cikin wannan gari mai albarka na argungu ba don komai ba sai don gabatar da karatu na taimakekeniya tsakanina da ku kamar yadda malam ya yi sanarwa muna roƙo allah maɗaukin sarki ya yi muna muwafaka a kan wannan karatu da za mu fara da yake shi wannan karatu da za mu gabatar alhamdulillah da yake na ji daɗi da mafi yawancinku akwai malamai akwai ɗalibai so kuma dama karatun na ɗalibai ne karatu ne na tullabul ilmi ya sha bamban da sauran karatuttuka na fiƙihu ko karatun hadisi da makamantansu in an ce na hau to al'amari ne mai girma kwarai da gaske to amma ilimi ne wanda shi zai taimaka maka ya mai da kai malami ba yadda za a yi a ce ga wani mutum sunansa malami amma kuma bai san na hau ba wannan lawuju da lau to saboda haka shi yasa nike fatan ku ba mu gudunmuwa na saurare da kuma kyakkyawar fahimta kuma ku ɗauka cewa ni abokinku ne taimaka ma juna zamu ba wani abu ba ne ba mamaki kila abin da zan faɗa cikin ku akwai wanda zai faɗi fiye ma da haka to saboda haka kada wani ya ji cewa ai ba daidai yake da ni ba ko kuma ni ina kan wata matsaya ko wane ne to ba haka bane wannan taimakekeniya ce mudarasa ce za mu yi tsakanina da kuma karatun akwai alkhutuwat da ya kamata mu sani tunda an ce nahawu ne abu na farko dole sai an yi harda duk abin da za mu karanta to labudda dole sai an haddace shi na ɗaya kenan nahawu in dai ba a harda to ba za a fahimce shi ba na biyu kuma za a dinga tababiki za a dinga ɗabbakawa za a dinga komawa cikin alkur'ani ana ɗaukar shawahid na ayoyi da kalmomi da makamantansu inda dama manufa shine mu yi ƙoƙari mu fahimci littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za mu dinga yi ana ɗan ba da assignment da makamantansu za mu iya ɗauka sura mu ce kila kaza muke son a fitar to da Allah ya an ba da irin wannan aiki kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya tsaye da wannan aiki na haushi in dai ba za ka yi masa haka ba to gaskiya ba za ka fahimce shi ba wani abin da ya kamata mu sani kenan sannan za mu ga littafin ba galibi ba irin wanda muka saba da shi ba ne kila wani zai yi tambaya to me yasa ba za a sa annahul wadihu tunda shi aka saba da shi ko a to wannan akwai dalilai da dama amma daga cikin su shi annahul wadihu galibi an riga an saba da shi ana karantar da shi makarantun ne daban-daban to bai kamata a ce ko yaushe abu guda ɗaya muke karatu kuma alhamdulillah nan kuna karatun wannan littafin da wuya ka samu ɗalibi a ce maka bai yi wannan littafin ba na biyu allahul wadahu za ku gaba wake ba ne idan ka ce za ka haddace ko da aljizul awwal ne to za ka ga akwai wahala sosai wannan kuma za mu ga wake ne to ko yaushe abinda magabata malamai suke ba da shawara ga mutumin da yake son ya gina kansa to ya dinga farawa da littattafai na waƙe saboda waƙe ya fi sauƙin harda sama ga rubutu wanda yake zube wanda ake kira annasar lasirif yana ɗan da wahala fahimta amma shi kuma ka fi samun fa'idodi sannan ka fi gyara makwakwalwa abin nan ka fi gyara mata wurin ajiye abubuwa don kwakwalwa malamai suka ce kamar roba ce wadda ya rake busawa din in ba a sa mata abubuwa to za ta dinga zuƙewa haka tana ramewa a lokacin da kake saka mata ma'alumat kuma tana ƙara faɗi tana ƙara faɗi wannan kenan na biyu annahawul wadihu alhamdulillah wa'anda suka yi shi sun yi kokari malamai ne guda biyu akwai aliyu jarim akwai mustafa amin wanda malamai ne na ƙasar masar galibi su sun yi shi ne saboda ɗalibai masu rauni saboda a zamaninsu suka kalla suka ga cewa harkar nahu ta lalace ga mutum zai ƙara sakandiri amma sai kaga bai iya larabci ba bai iya lirabi ba mutum zai ƙara jami'a ya yi digiri na larabci ba amma kuma abin ban takaici bai iya lirabi ba sannan kuma la yastati'u an yuqima jumlatan bai iya daidaita jumla kwaya guda daya to shi yasa suka zauna suka yi tunani bari su fito da wata hanya wadda tafi kowace zama sauki saboda ta taimaka ma masu rauni daga cikin ɗalibai wannan shi ne dalilin da yasa suka rubuta wannan littafin kuma suka rubuta shi daidai da salabus na makarantu al-ibtida'iyya da kuma as-sanawiyya za ka iya cewa kamar salabus ne wannan littattafan kuma a cikin littattafan za ka ba su cika kawo alamomi ba misali mafi yawancin littattafai na nahawu nada za ka ga suka zo bayanin suna suka kawo alamominsa fi'ili ma haka da kashe-kashensa to su sai zan ba su bi wannan hanya ba da suka zo a farkon abin da suka fara da shi suka ce aljumlatul mufida sai suka kauce matsarin magabata su magabata in suka zo sukan fara ta'arifi ne da alkalima ko alkalamu ko alƙaunu to sai suka zo da aljumlatul mufida suna nufin alkalam kamar yadda in mun duba matanin al'ajin rumiya za mu ga abin da ya ce alkalamu huwa lafzul mufidul murakkabu المفيد بالوضع to shi suke nufi da aljimlatul mufida to amma da suka zo sai suka ba su kawo sharuɗan da sai sun cika sannan ake kiran jimla mufida ba kawai abinda suka yi amfani da shi suka ce a tarkibin lazi yufidu fa'idatan tamma yusamma jumlatan mufida wa yusamma aizan kalam kunga alfa'ida ɗaya suka kawo wani sharuɗa ne kusan guda hudu ko kuma ma guda biyar to da suka zo sai suka taƙaita ga al'ifada kawai sai suka ƙyale sauran sannan aljizul awwal tun daga farko har ƙarshe ba su yi magana akan alamar suna ko akan alamomin fi'ili ba wanda sai dai ta'arifi wannan ka'ida da suke kawo matsayin ta'arifi yake wanda shi kuma ta fuskar sanin abu to sanin alamominsa ya fi sauƙin fahimta saboda a yi maka bayanin ta'arifinsa idan ana son a yi maka bayanin gari ko mutum to inda yasa aka ka san shi to alamomin sai kamata a gaya saboda sanin alamomi shi zai sa ka kasa samun rikici ta yadda ba za ka ce to ni ban gane tsakanin bambancin kaza da kaza da kaza da kaza ba kamar yadda za mu gani to akwai dai abubuwa daban-daban wanda ni na bai wa ɗalibi shawara ya taƙaitu da wayannan littattafai waɗanda suke waƙe za su yi taimaka masa sannan karatun a ba la'irabi za mu dinga tsawaitawa a kansa ba sosai saboda almuhimmu a nahau shi ne ka haddace alkawa'id da abbawabit shi la'irabi ba wani abu ba ne ƙa'ida ake son ka sani kuma ka iya tsabbaka ta la'irabi ba fanni ne wanda yake mujma'un alaihi ba ba abu ne wanda malamai suka ittifaki a kansa ba shi yasa kowa zaka ga nashi kalan daban tun daga masu littattafai waɗanda suke yi irabul qur'an ko irabu sahihul bukhari akwai malamin da ya yi irabin sahihul bukhari tun daga farko har ƙarshe to in ka duba zaka ga abin da yake kawowa daban akwai Khalid al-Azhari da ya rabin alfiyatu ibn malik alfiyatu ibn malik tun daga farkon ta haƙar shi sannan ya sake dawowa ya yi rabin matanin al'ajin rumiya sannan akwai al'imamul kafarawi shi ma ya yi rabin al'ajin rumiya duka wa'inda littattafa ana samun su to kowane ka ɗauka za ka ga hanyar da yake bi da salon da yake bi wajen la'irabi daban saboda ba fanni ne wanda tun farko malamai suka aza shi ba kuma sanin ƙa'idodinka da yawan haddace abubuwa shi zai taimaka maka ka iya lirabi ba sai ka zauna an koya maka idan ka karanta alfiya ka fahimce ta ka haddace ta za ka iya lirabi duk nassin da za a kawo ba kada iya lirabinsa ina fatar ko fahimce ni to akwai wasu sai su zo da wannan hanya ta lirabi sai su dakusar da ɗalibai sai ka yi shekara uku kana haddace lirabi alhali ko ka'ida talatin baka haddace na nahau ba kuma sai zai an ka kawo maka aya sai ka kaza li'irabin ta in an kawo ma baiti baka iya li'irabin shi in an kawo maka wani masal daga cikin al'amsal karin magana na larabawa misali irin su mukurahun akhakala batal ya ce kai li'irabi ba za ka iya ba ko arba'atis sugura al-kubra ko arba'atil kubra as-sugura ba za ka iya li'irabi ba saboda iya abin da ka haddace shi ka sani saboda ba ka'ida ka haddace ba formula an ka baka ba ina batar an fahimta amma kuma za mu dinga shigowa da li'irabi din ba muna sukan masu li'irabi ko kuma muna cewa li'irabi ba kyau ba a'a nahawun bai tafiya ma sai da li'irabi amma ina muku bayani akan abin da yake al'aham abin da yafi muhimmanci sannan abu na gaba za mu dinga muƙarana saboda littattafan kusan kala hudu ne wayanda ake farawa da su a waƙe na farko littafi mafi yawan baitoci shine mulhatul i'rab na al-imam al-hariri wanda ya rubuta maqamatul hariri wanda baiti 300 ne da 78 to yana daga cikin al-mukhtasarat akwai nahawu ciki akwai wani bangare na sarfu mai bi masa sai addurarul bahiyya nazumin al'ajin rumiya wanda al'amari ya yi malamai da yawa sun wake littafin amma dai na shi al'amari ɗi shi ne da yawa don shi yake da baiti 245 baiti 454 sannan mai bi musu sai wannan littafin at-tuhfatul wardiyya fi an-nahwi was-sarf shine littafin muke nan ko shi kuma yana da baiti ɗari ɗaya da hamsin da uku sannan littafi na hudu addurratul yatima na alhadarin shi kuma yana da baiti ɗari ɗaya da ɗaya duka ya an tara baitocin nawa ne na masu lissafi baiti ɗari takwas da tamanin da shida kaga duk ba su kai yawan alfiyatu ibn malik ba alfiyat dan malik tana da baiti nawa bala anas ko ba a fara leka tana da baiti 102 baiti 102 eh dubu da da dari abin nan dubu da biyu kai afwan baiti dubu da biyu to kun ga duk wa'ancan littattafai guda hudu ba su kai yawan alfiya to amma da za ka haddace su kamar ka haddace alfiya ta dan malik ka karance su ka fahimce su ka haddace su kamar ka haddace alfiya ne ga kanka ina fatar ko da fahimta to wayannan littattafan guda hudu za mu dinga muƙarana tunda muna shi nazimin al'ajirumiya din musamman za mu dinga mai da hankali a kansa ita ma munha za mu dinga ɗan tattaɓawa ita ba addurratul yatima za mu dinga saboda na hau littafi guda ba a gane na hau ba ma yawa ake yi inda an ka kawo kaza can ba a kawo ba sai a cika ina fatar an fahimta to idan Allah ya ara mana lokaci wa'inda littattafan da na ambata ƙanana duka muna son mu karantar da su kuma kowa ya haddace su da ka haddace su baiti 886 to kawa ilimin nahawu turki ka fara kama hanya ina fatar an fahimta an fara kama hanya to Allah ta'ala ya taimaka sannan abu na ƙarshe wa'yan littattafan zamu ga duka sun daɗe da rubutawa to har koyaushe ilimi ya fi kusanci ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi albarka kuma mutumin da zai karanta ma hatta matn al-ajr rumiya ya fahimce shi ya haddace shi zai iya karantar da annahu al-wadhu juz'i na ne ko da bai karance shi wurin kowa amma wanda ya karanta annahu al-wadhu na daya ko ya haddace shi in ka dauko mai al-ajr rumiya ba zai iya keta ta ba sai dai ta keta shi ina fatar kun ga akwai bambanci to shi da bai ta'alimi yake cewa yake kawo magana al-imamu Abu Hanifa alaikum bil atik eh saboda haka duk sanda za ku yi karatu to ku ɗauko tsohon karatu wanda yake yana kusa ga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to babba fa'ida an nahawul waduhu shine at-tamarin da yake kawo kuna ga yana kawo at-tamarin karshe ko to shi in zaka karance shi kuma ya zan kowane at-tamrin kana tsayawa ka fitar da shi to wannan zai taimake ka kwarai da gaske shi yasa zaka ga suna yawaita kamar yadda suka faɗa a muqaddima za su yawaita kawo at-tamarin saboda nahu dole sai ana aikatawa ana yi aikace ba kawai ka haddace sannan ko ba ka aikatawa to saboda haka idan bukata ta kaba can din ma za mu haɗa mu dinga ɗauko at-tamarin a cikin annahul wadi muna ba da asami a kansa saboda mu dinga auna mu gani ana fahimta ko ba a fahimta amma dai babban madogara shine alqur'ani eh akwai lokacin da zamu bada suratul fatiha mu ce kaza muke bukata ko wani juz'i ko wani hizfi to muna fatan Allah ta'ala zai bada jagora ya taimake mu ya kuma sanya mu aikin albarka kamar yadda malam ya ja za ku ga an rubuta nazmu tuhfatul wardiya nazmu at-tuhfatul wardiyya ya ce nazam shine waƙe abinda aka waƙe da ɗaya daga cikin ma'aunoni guda goma sha shida to an yi amfani da ɗaya daga cikinsu aka yi amfani da ma'aunin arrajas mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun an san wannan ma'aunin ko yana da sauki kwarai da gaske himaru shu'ara wa fil arjaz bahrun yasul mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun yana daga cikin auzan da suka fi kowane wazani sauki na na na na waƙe wani abu da kake buƙatar ka waƙe shi yasa ma wasu suke inkarin cewa ba ba waƙa bane saboda yayi kusa ga nasar kwarai da gaske to amma dai magana mafi karfi ko mafi inganci a waƙe ne galibin littattafan da ake rubutawa duka daga gare shi ne alfiyatu bin malik daga gare shi ne alfiyatu bin mawdi daga gare shi ne alfarida ta al-imam suyudi daga gare shi ne littattafai da yawa alfiyatu al-asari sanahu duk daga gare shi ne shi ma matanin al-ajir rumiya ad-durrul bahiyya daga wannan abin ne daga wannan ma'aunin to yace an ce at-tuhfa ana nufin tsaraba tsaraba mun san tsaraba da Hausa ko alwardiya lafazin alwardiya wannan nisba ne na sunan shi mai littafin don sunansa Zainuddin Umar ibn Muzaffar ibn Umar ibn al-Ward shine sunansa sunan mai littafin kenan Umar dan muzaffar dan umar dan ward to shine sai aka jingina kalmat littafin zuwa ga sunan sai aka kira shi alwardiya wanda mu muke cewa dan wardi dan wardi mai littafin ke awa saboda shaharar littafin musamman makarantun mu a zauri zaka ga ya shahara da cewa dan wardi in ba ba dan wardi kace ba a gane ba amma sunansa wanda mai littafin ya same kamar yadda zamu gani a muqaddima التهفة الوردية في النحو والصرف sannan littafin kamar yadda mala ya ambata akwai nahau ciki akwai sarfu ciki duk da sarfin baya da yawa don da sarfu da nahau kamar uwa da uba ne kamar uwa da uba nahau shine uba sarfu shine uwa kuma mun san cewa uwa ta fi tausayin ɗanta ko to shi yasa sarhu ya bi tausayin dalibi saboda nahu nahu bai tausaya bai tausaya maka kamar da shehu abdullahi gwadda yake cewa ummul ulumi min abiha arham annahu wastima'u zaini aqwam yake cewa ummul ulumi uwar ilmomi na larabci gaba ɗaya shine nahu min abiha arhamu ta fi tausaya wa ɗalibi sama ga uba shine na hau amma wasu ma'u zaini a ƙawanmu a samu mutum ɗalibi ko malami ya haɗa ilimin zarbu ya haɗa ilimin nahawu to wannan ai shi fi zama mafi dacewa ko ba inda za a ɓace maka ba wata magana da za a yi ta larabci a cewa baka fahimce ta ba haka yake faɗa a littafinsa alhisnul rasid shi ma alfiya ce ta sarfu tana nan tana jira Allah ta'ala ya taimaka to sai ke cewa al-muqaddima al-muqaddima ko yawwa duk da abin da muka manta an haife shi hijirar da ɗari tara ɗari shida da tis'in da ɗaya ya bar duniya hijirar alaihi muhammad sallallahu alaihi sallama tana da ɗari bakwai da arba'in da tara zamanin su guda da shekul islam ibn taimiyya akwai sadda ma sun ka sun kai abin nan muqabala suka tattauna suka yi munazara akan wasu matsaloli na tafsiri da nahau da sarfu ma gaba ɗaya shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala yake cewa akwai wata ma tattaunawa da mun kai shi ibn al-wardi da muka tattauna sai da na birgi shekul islam ibn taimiyya saboda jin daɗi sai da ya sumbunci kai ya ce ina fatan cikin ilimin da na samu akwai albarka wani akwai wannan ya ce kuma na taɓa zuwa na same shi a dimashq yana ba da sallah shi ibn taimiyya mutum ne mai wanda ya iya karatu alkur'ani sannan yana karatu kuma ga kushu'i saboda haka ya ba da kyakkyawar shaida akan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala sannan littafin yana daga cikin littafan da malamai ba su yi mai aiki ba kusan ana ganin ma sharhin da aka yi masa ba su wuce biyu ba a duniya shi malamin ya yi masa sharhi sharhu tuhfatul wardiya wanda ana ganin ma ya bata yanzu ya bace to amma alhamdulillah mun dade da mallakarsa to amma dai yanzu mun bincika an ce babu shi a duniya eh don kaka ce arawa Allah ya taimaka sai ce al-muqaddimatu ko ka ce al-muqaddamatu ko ne ka faɗa yayi wa in kasarta ma kana mun fatihan sara lisma maf'ulin kalismi muntazam muntazim zaka yi cewa al-muqaddimatu zaka yi cewa al-muqaddamatu kace al-muqaddamatu ismul maf'ul kenan abag gabatarwa in kace al-muqaddima to ita ce mai gabatarwa za ta gabaci wani abu da zai zo nan gaba bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rama mai jin kai a karatunmu na alfiyatu tauhidi mai magana akan basmala ko saboda haka ba sai mun sake ba masu bukata suna iya komawa ga darasinmu na farko a kansa mala yace qala al faqir ibn al wardi qala al faqir ibn al qala al faqir umar ibn al wardi qala al faqi mustaf'ilun kini qala al faqi umar ibn al wardi nul wardi mustaf'il yake cewa qala asalinsa daga kawala ne wannan alif din asalinta wawu ce daga kawala ya kaulu kaulan shi yasa mazdarinsa kaula ake cewa kala ya kulu kaulan haka mudari'insa zaka ga wawun din ta bayyana to asalinsa kawala ne to saboda akwai nauyi saboda larabawa su sassauta labazin shi yasa zaka ce kala zaka ga yafi sauki daga kawala kala yake faɗa wane ne alfaƙiru wanda shi ne fa'ili ƙala shi ne fi'ili alfaƙiru wanda yake mai tsananin buƙata ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala umar bin alwardi wanda badalle ko atsafu bayanin duka yana iya ɗauka na shi alfaƙir sunansa umar ibn alwardi ɗan wardi amma saboda wazani sai dai ka ce ibn alwardi dan wardi kamar yadda muka ambata wannan kunga yana bayyana wato rashin girman kai da nuna bukatuwa sai su kwanta kansa da cewa shi mabukaci ne kuma talaka ne yake cewa lillahi shukuri abadan wa hamdi lillahi shukuri abadan wa hamdi yake cewa lillahi ga Allah yake shukuri godiyata wa hamdi da kuma godiyata duk godiya ne abada har abada illa shi a shukuru suka ce godiya ne na halishi na aiki lokacin da aka yi maka ni'ima sai ka yi wani aiki don ka nuna godiya su wanda ana kiransa a shukuru hamdu kuma godiya ce ta halishi shi ne ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai gabatar da wanda yake mubtada lillahi mubtada ne kun san ce za a taba lirabi ko lillahi mubtada ne eh shukuri shine khabar nasa da adafin da an kai akan sa na wa hamdi asalin zancen shukuri wa hamdi lillahi abadi eh da godiya ta ta aiki da godiya ta ta halshi duka ina yin su ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ina yin su ne saboda Allah abadan kuma har abada musalliyan ala rasulil arabi wal ali was sahbi wa tubba'in nabi musalliyan wannan hali ay hala kauni musalliyan eh hala kauni musalliyan khabar ne na kana mahzufa eh akwai akan kaddara kana ko kauni ko kauni akan kaddara ta da ita da sunanta to musalliyar sai zamo labarin nata ma'ana alhalin kasancewa ta alar rasuli ina mai yin salati ala rasuli akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-arabi wanda yake balarabi annabi Muhammad balarabi ne ko wal ali da kuma mabiyansa asalinsa daga al-ahlu sai aka aka wannan ne matsala ce ta sarfu barta abin da yake son ya nuni wal ali mabiya shi lafazin al ali idan an kawo shi a babu addu'a malamai suka ce dukkanin al'umma annabi Muhammad musulmai sun shiga in babin addu'a ne in kuma babe ne na salati to ya takaita ne akan gidaje guda biyu gidan farko banul muttalib da kuma banu hashim wayanda an ka haramta musu cin zakka sai ƴaƴansa sai matansa wannan in kana salati to lafazin al'alu ya shafe su amma in babin addu'a ne babin addu'a ake yi to al'al kowa ya shiga duk wani musulmi duk wani mumini ya shiga cikin wannan addu'a to da yake nan salati yake yi ko to kun gaba mu shiga ba kenan mu mu ba mu cikin wal'ali was sahabi da kuma sahabbai radiyallahu anhu wa tubba'in nabi da kuma mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga nan mun shigo mun yi arziki eh Allah ya sabu da cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ba'du to ma'ana bayan basmala da hamdala da as-sana da as-salsala salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ma'anar wa ba'du din فالجاهل بالنحو احتقر إذ كل علم فإليه يفتقر nan yana son ya nuna maka matsayin ilimin nahu da darajarsa da matsayinsa da illar rashin nahu ga ɗalibi ko malami sai ce faljahil kaga wanda yake jahili bin nahawi da ilimin nahawu to ish tukir akan wulakanta shi za ka ga da ya yi magana sai mutane su dinga tudda yawo ana tudda mewa mutane ba sa son sauraren sa me yasa saboda babu na hagu maganar da zai yi ta larabci ba ta da daɗi kuma wannan gaskiya ne rashin nahu ga ɗalibi yana zubar da ƙimar ɗalibi rashin nahu ga malami yana zubar da ƙimar malami wannan abin da ya faɗi gaskiya ne to ba da kayan maganar ba da dalili ya yi ta sai ce mi iz kullu ilmin domin dukkanin wani ilimi fa ilaihi yaftakir to shi ke da bukata da nahawu shi nahawu bai da bukata da kowane ilimi amma duk ilimin da ka sani ilimin hatta alqira'at alaramma ko to alaramma yana da bukata da nahawu dole ne alaramma shi ne shiremi nahu kamar da wani malami daga cikin malaman kano yake fada yake cewa ahsin kalam al-arbi ya zalqari wa illa takun zal khata ila tumai kaifa yakunu jahilu al-i'rabi min al-mahrati al-barrati bil kitabi yace kai dalibi Allah ramma ka tsaya ka koyi larabci fa ka koyi larabci sosai in ba haka ba za ka yi ta kurakurai a kira'a wanda wasu ma na ganin dalilin aza ilimin nahau kuskure da an kai na wani da ya karanta ayi alkur'ani ba daidai ba shi dalilin da yasa aka aza ilimin nahau wannan dai wani janibi ne na daban amma za mu yi magana akan sau ta rana kace in ba haka ba za ka yi kuskure kuma kar ka yi kwankwanto ko jayayya akan wannan magana da na gaya maka gaskiya ce sai ce kaifa yakunu jahilul i'rabi yanzu yaya za a yi wanda bai san li'irabi ba bai san nahau ba ya kasance minal maharatil barara eh tare da zababbun bayu masu kirki waɗanda Allah ya fi da su ko kuma waɗanda suka ƙware wajen karatun alƙur'ani waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayinsu da darajar su cewa suna tare da mala'iku to wanda shi bai san larabci ba bai san nahawu ba ya za a yi zai kasance tare da waɗannan mutane wannan ai ba zai yi ba haka in ɗalibin hadisi kake dole ka tashi tsaye ka koyi dahu kamar yadda al-imam suyuti rahimahullahu ta'ala yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi yake cewa an-nahwu wal lughatu haqqu man talab wa khudh min al-kutubi wa khudh min al-afwahi la min al-kutub yake cewa kaga nahwu da lugha to wajibi ne ga duk wanda yake neman ilimin hadisi kuma dan uwa in za ka yi karatu je wajen malamai ka a baka baki da baki kar ka ɗauki ilimi daga littafai wannan yana da matsala yana da matsala haka al'imam suyuɗi rahimahullah hawa yau cikin alfiyarsa ta nahau alfarida yake cewa wannan hau khairu ma bihil mar'u uni إذ كل علم حق إذ كل علم ليس عنه حقا يغتني ilimi shi ya fi cancanta a ce ɗalibi a ce mutum mai karatun addini ya ba da kulawa a kansa don magana ta gaskiya babu wani ilimi da yake wadatuwa daga barin nahau babu shi babu wani ilimi wanda wai in ka yi shi ba sai ka yi nahau ba babu babu wani malami sunansa malami kuma bai san nahau ba sai dai in a wurin jahilai yake malami saboda haka dole mu tashi tsaye mu kama jiki haka al-imam al-asari a cikin littafin sa alfiya kifayatul gulam fi irab al-kalam ita ma alfiya ce kana hau tana da muhimmanci kwarai da gaske yake cewa wannan hau fihi muslihul kalami li'annahu kalmilhi fi at-ta'ami wa kullu man yajhaluhu min al-bashar يضل عن إرشاده ويحتقر لأنه رأس علوم الدين وفاصل شك من اليقين yake cewa a nahau akwai abin da za a gyara magana shi a cikin nahau ciki ne ne za a iya gyara magana a gyara hali saboda matsayin nahau a sauran ulum na duniya gaba ɗaya na addini kamar matsayin gishiri ne a cikin abinci da Allah abinci ba gishiri zai ciwo sai dai wanda likitoci suka haramta masa cin gishiri amma har da shi ai ba zai ji daɗi ba yace to wa kullu man yajhalu duk wanda ya jahilci na hau min albashar daga cikin al'umma gaba ɗaya cikin mutane ya dillu an irshadihi in ma shiryar da mutane yake to zai bata in karantarwa yake zai batar da mutane in wa'azi yake zai batar da mutane in tafsiri yake zai batar da mutane wa yuhtakar ko mutane za su dinga wulakanta shi za su dinga rena shi za a daina sauraren sa yace li annahu ra'su ulumuddin don nahu shi ne tushe shine tushe na ulum na addini gaba daya wa fasilu shakki min al yaqini kuma nahu shi ke rarrabe maka abu kaza shakka ne abu kaza yaqini hatta a nahawu ba sai ka yi amfani da ƙa'idar nahawu ba sai ka yi fatawa a sallah in al'imamu sibawaihi babban malamin nahawu an taɓa tambayarsa mutum ne raukanuwa ta same shi a sallah to da ya zo sujudu sahawi sai ya sake samun raukanuwa cikin sujudu sahawi ɗin to ya zai yi sai ce ai almusaggaru la yusaggaru saniyan almusaggaru la yusaggaru saniyan eh ai suna in an kai tasgirin sa to ba zai a sake kuma tasgirin sa ba rajulun rujailu kitabun kutayyibun to kutayyibun bai doka wani tasgiri kuma na biyu ko ba haka bane ai ita sujudu sahawi ai an kawo ta ne don ta taimaka a gyara sallah ba wai don matsayinta guda da sujuda sallah ba ina ba ta gani to kaga ya walwale muna matsala saboda haka in ka samu sahu a cikin sujudu sahwi shike da sallah kana da lahi alawa almu saggaru la yusaggaru la yusaggaru zaniyan kun ga ana hawi akwai ire-iren waɗannan misalai suna nan da yawa Allah ta'ala ya taimake mu abin da ya samu ka dan tsaya mu dan taba akwai maganganu da yawa na faɗa game da ilimin nahawu amma ko a haka ina fatan kun fahimci balala da matsayi na ilimin nahawu shi yasa al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kamar da yazo cikin manaqib Shafi'i na al-imam al-baihaqi yake cewa masana larabci da arabiya kamar aljannu ne na mutane a ce ga mutum amma aljani ne a cikin mutane yace saboda su yubsiruna ma la yubsiru ghayruhum masana larabci su suna kallon abin da wani ba zai iya ganin sa ba da haka in ba ka da larabci ko tafsiri kake shirme kawai za ka yi ƙur'anin ma ba za ka fahimce shi ba to da haka yan uwa mu tashi tsaye kar mu yi wasa da nahawu yana da mahimmanci kwarai da gaske to shine malam yake faɗa a nan iz kullu ilmin fa ilayhi yaftaqi duk ilimi yana da buƙatar nahawu ba na hauke da bukata da shi ba to wannan ilimi ya kamata a yi wasa da shi ya kamata ba sai ce fa'ana bi hadhi tuhfatil wardiyya fi mi'atin wa nisfiha mahawiyya yace to amma duk da haka fa'ana ka kula ka ba da himma ka ba da kulawa sosai bi hadhi tuhfati da wannan tsaraba alwardiya wadda aka fi sani da alwardiya kaga anan mai littafin ya sama littafin suna da kansa a tufatu alwardiya to da haka in kace dan wardi to mai littafin kenan ba littafin amma saboda rinjayar littafin sai sunan mai littafin sai ya koma littafi akwai ta nuskan ma da ake rubuta annafhatul wardiya haka ake rubutawa amma wannan yana da rauni sunansa na hakika at-tuhfatu al-wardiyya ko fi mi'atin wa nisfiha mahawiyya kuma ta kunshi baitoci 100 da rabin 100 eh kamar yadda muka ambata 150 eh mahawiyya wannan ta tattara baiti 100 da rabin 100 ga littafi da cikin kwana biyar ga muhimma zai haddace shi eh kai tsari kawai ka roki Allah subhanahu wata'ala Allah zai taimake ka eh to alkalibatu
الكلمات الكلمات ليس فيها خلق الاسم ثم الفعل ثم الحرف الاسم بالتنوين والإخبار gaskiya ne والإخبار عنه وعن والجر والإدماج to ya isa
to yanzu kai tsaye malam zai fara nahawu zai fara abin da yake shine mabudi a ilimin nahawu shi yasa yace alkalimatu zai maka bayani akan alkalimatu wasu zaka ga sun fara da alkalamu eh kamar shi mai littafin al'ajin rumiya sai ya fara da alkalam huwa lafzul murakkab al mufid bil wadai an-nahw al wadih suka fara da al-jumlatu al mufida ibn malik ya fara da kalamuna haka na al-imam suyuti shi ma haka ya fara a cikin alfiyarsa to duka dai abu ɗaya ake nufi abin da yasa ya kawo shi da jami'i ana al-kala al-kalimatu bai ce al-kalima ba la'akari da karkasuwarsu suna kalma ce fi'ili ma kalma ce harafi ma kalma ce to la'akari da wannan kashe-kashen shi yasa mala yace da kai al-kalimatu al-kalimatu don duk abin da ake karanta na na hau cikin su yake in ka tsaya ka fahimce su ka fahimci ma'anarsu to ababen da za a ambata nan gaba na nahawu za su yi maka sauki yake cewa al-kalimatu laysa fiha khulfu الاسم ثم الفعل ثم الحرف الكلمات كشكش الكلمومي نلاربشي ليس فيها خلف باب ساباني أو رمى لمن نهو أكن سوى كشي أكن كشن فرقو الاسم كشي نبي ثم الفعل كشي نأك ثم الحرف ba saɓani wannan ijima'i ne na malaman nahau duk malaman nahawu sun yi ijma'i akan cewa duk kalmar da zaka furta ta larabci ko dai ta zan suna ko fi'ili ko harafi duk da an samu waɗanda sun ga kawo saɓani kun san haraka ta musamman ta ilimi ta da ko yoshi sai an samu waɗanda suka balle to wasu sun ƙara na wasu sun ce akwai al-mukhalafa akwai al-mukhalafa menene al-mukhalafa suka ce asma'ul af'al ismul fi'l irin su sa irin su wai irin su daraki da makamantansu nazari to an yi musu raddi aka ce wannan ai babin sunaye suke a babin sunaye malaman nahawu ke kawo su saboda haka ba ku zo da wani sabon abu ba eh karkasuwar dai tana nan haka nan bil ijma wa tatabbu wal istiqra duk maganganun larabawa an bibiye su daki daki an ga babu wata kalma da ta fita daga wannan tsari wannan shine shine gaskiya shi yasa Ibrahim al-Bajuri a littafinsa da yayi Fathu Rabbil Bariya yake cewa babu shakka malamai sun yi raddi akan cewa kalmomin larabci guda uku ne ko suna ko fi'ili ko harafi akan gabatar da suna saboda zaman sa yafi yawa ko suna cewa saboda shine asali al-ismu huwa al-asl to duk kalma asalinta shine daga masdari shi kuma mazari shi ne asalin fi'ili in ka ce daraba to asalinsa daga addarbu ne sau da haka da daraba ya duribu idrib duka asalinsa daga addarbu ne addarbu shi kuma suna ne to suka ce shi a hikibar da yasa in malaman na hau suka zo sai su dinga gabatar da suna sandan fi'ili sannan harafi kuma duk abin da za a faɗa na nahawu ba zai wuce waɗanda ababe guda uku wannan gidajen guda uku duk wahalar da rikicin nan ne sanin suna da hukunci-hukuncinsa da kashe-kashensa sanin fi'ili da hukunci-hukuncinsa da kashe-kashensa da kuma harafi da kafin su kasan nahu ba sauki ba wahala ba wahala ina ba an fahimta so da haka an ce suna shi ne kawai suka ce ma dalla alal musamman duk abin da yake nuni akan wani abu da aka ambata to sunan shi suna cikin mutane akwai shi dabbobi akwai shi itace akwai shi asma'ul ashiya suna nan da yawa da maka ce zaidu suna ne na mutum hisan suna ne na dabba ko himar haka kitab duka wannan suna nan da yawa wanda in mun shiga littafin za mu yi ta kawo abubuwa game da wannan sana na biyu akwai alfi'il fi'il fi'ili shi kuma suka ce shi ne kullu lafzin dalla ala ma'anan fi nafsihi wa tarana bi ahadi al-azminati salasa wada'a wannan shi ake kira fi'ili dukkanin wani lafazi da yake ba da ma'ana a karan kansa ba sai an gwamaya shi da wani lafazi ba a karan kansa shi yana ba da ma'ana ma'anan nan ɗaya daga cikin zamunna guda uku ko zamanin da ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo to sunansa fi'il to za mu ji maganganu a kansa insha Allah thumma harfu sannan sai harafi harafi shi ke biyowa bayan wannan al'amri ɗin ya faɗa akan kashe-kashen suna mala anas al'amri ɗin kan kashe-kashen suna me yake cewa eh nazam nazam ai bai da wani littafi sai nazam al'amuriki na'am su malam yusuf al'amuriki mun yi shi satin da ya wuce eh lilismin kashe-kashen suna muke bukata ba alamomin suna ba ya shek ba mu kai can ba wannan zai zo abin da yake cewa lilismin ko eh na lilismin wa fi'ilin thumma harfin tanqasi wa hadhihi thalathatun hiya al-kalim ko mu yi wannan ba kun san mun ce za mu dinga mukarana sai an kama jiki su su malam mutala suna da uzuri to amma daga yau ba ku da uzuri ya an zo layin nan za a fara in ba ka yi mazan abin nan ba to za a koba cikin an na haulawa zai sai a ɗauko insha Allah yake cewa lilismin wa fi'ilin thumma harfin tanqasi kalma ta kasu zuwa kashi uku sune wayannan da ya ambata ko yake cewa wa hadhihi thalathatun hiya al-kalim in an hada su su uku su ake kira al-kalim eh ga fi'ili ga suna ga harafi to mulhaqul i'rab wa me yace shi kuma al-hariri a cikin mulha a kama jiki al-imam al-hariri mulhaqul i'rab subhanallah shi ma ya ambata ai wa nau'uhu alladhi alayhi yubna ismun wa fi'lun thumma harfun ma'ana yake cewa nau'in zance na magana wanda a kan shi ake gina magana akwai suna akwai fi'ili sannan akwai harafi wanda ya zo ya bayar da ma'ana wanda shi ne yake sun ma'ambata kenan da nan da mala ya ce sun harfin ba kowane harafi ba muna da harufa kashi biyu akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani akwai haruffan da su kake amfani da su wajen gina kalma in za ka gina kalma kamar harafin azzayu aliya'u addalu sai su baka zaidu to wannan ana kiransu huruful mabani to ba su mali yake magana yana magana kan huruful ma'ani irin su hal irin su qat ina batar an fahimta irin su min irin su ila wannan su ake magana akan cewa harfa su ma suna daga cikin kashe-kashen alkalima ko alkalam an fahimci wannan zakyau sau da haka ko ka ce alkalimatu sun kasu kashi uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi amma harafin nan ya zan da ma'ana shi ne mai la'ajiru miya yake cewa wa aka samuhu ko hadda ita ba haddace ba salasatun ismun wa fi'ilun to wannan kenan ja'a li ma'ana harafi wanda ya zo ya bayar da ma'ana banda harafi wanda la ma'ana lahu yanzu ka ce me ma'ana azzayu me ma'ana attabu sai an koma ta fuskar labazinsu akwai wani malami da ya rubutu akan huruful hijaiya ma'anonin su al-alif ma'anar ta kaza gauro maran bata ana kiransa al-alif aboki al-alif nan da yawa to akwai wanda ya rubutu ya fitar da ire-iren wayannan ma'anonin eh littafi risala mai kyau ma'ani hurufil jar eh abin nan ma'ani hurufil hijaiya to ba mu da matsala yanzu akan karkasuwar kalma ko to yanzu ɗauki kashin farko sai ya baka misali wanda shine babu a cikin annahul wadu misalai sai yake cewa falismu bit tanwini wal ikhbari an huwa al wal jarr wal idmari suna ana gane shi da ɗaya daga cikin alamomi guda biyar da za a ambata duk kalma in ka ɗauki ɗaya daga cikin alamomin nan da za a ambata ka ɗora ta akan kalma kaga ta ɗauke da to wannan kalma suna ce ba wai ana nufin sai sun haɗu su duka ba in alama ɗaya ka samu ga kalma to ka samu mi suna na farko bitanwini akwai attanwi ma huwa tanwi da na zan malaman qur'ani kuke ko eh نون أها أها wannan tarihi gairu ta bai yi da cika ba ehem nunun ehem ehem ehem a bai cika ba har yanzu na'am na'am nunun nunun? Ehem? Ka kama hanya ka gwabce. Nunun sakinatun za'idatun, labudda min haza. Za'idatun. Yawwa, saboda haka tarifin da ake kawa cikin kitabu ta jiwe fihi na kasu. Nunun sakinatun shine na farko, za'idatun talhaku akhiral ismi ko akhiral lismi afsa kaka ce ismi akhiral lismi lafzan la khata to wannan shine ta'rifin tanwini alamomin sa guda uku abban matani alfatahatani alkasaratani na'am ana fahimtar wannan sosai to wannan shine ta'rifin tanwini a wurin malamai da na hau da na sarfu da na tajwidi duka amma in kace nunin sake na tun baka sa za'ida ba to akwai iskali akwai abu na eh to ya kasu kashi kashi babu lahimu na ambace su a gurguje akwai tanwinu tamkin wanda yana shigan suna mufradi ko kuma jam'u taksir tanwinu tamkini kamar zaidun wannan tanwinin da ke cikin zaidun ana kiransa tanwinin at-tamkini ma'anar tamkini don ya ƙara tabbatar da cewa zaidu suna ne bai da alaƙa da fi'ili ko harafi ba su da alaƙa ana fahimtar wannan rijalun wannan tanwinin da ke cikin rijalun eh rijalun la tulhihim tijaratun to wannan tanwinin da ke cikin rijalun ana kiransa tanwinu yawa at-tamkin akwai tanwinu eh at-tankir shi kuma yana riskar suna alami musamman wanda ya kare da waihi kamar siba waihi marartu bi siba waihi wa bi siba waihin akhara wa bi siba waihin akhara na biyo ta gun siba waihi sananne wanda an san shi wa bi siba waihin akhar da wani siba waihi na daban to wannan ana kiransa tanwinu tankir na nikira kenan an yi mai nikira saboda ya koma ainihin wato nakira amma asalinsa alami ne akwai tanwinul muqabala shi kuma yana riskar jam'ul muannas as-salim ko jam'ul muannas as-salim kamar muslimatun mu'minatun qanitatun kaza kaza kaza kaza to wannan tanwini yana muqabalar nunun da ke cikin jam'ul muzakkar as-salim na muslimuna akwai nunin ko to wanda iwadun ne an tanwini fil ism al mufrad muslimun to in zaka mai da shi jam'i muslimuna muslimuna to ga wani jam'i na amma na mata ne kuma tun a mufradi akwai shi muslimatun kaga akwai tanwini to me za a kawo ya zama madadin sa shi ne za ka ce musulmatun da wani ana kirasa tanwinin mukabala akwai tanwinu al'iwab shi kuma kashi uku ne iwadun an harfin iwadun an kalima iwadun an jimla iwadun an harfin kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma na'am haka ne faƙaɗi ma'anta ƙaɗin bitanwin wani ana kiransa tanwinu iwadun an harfin asalinsa faƙaɗe ma an talƙaɗi amma saboda an shafe ya'un sai aka kawo tanwini sai ta zamo iwad ma'ana musanya musanyan ya'un ɗin da aka goge ko alif ja a fatan ja alfata to sai ta shafe wannan harafin akwai iwadun an harfin kamar kullun ya amalu yawwa qul kullun ya'malu asalin sa qul kullu insani to sai aka shafi insani sai aka yi tanwini ga kullu akwai iwadun an jimla hmm wa antum hina idhin tanzuru wa antum hina idhin ay hina hina ha لذا قدر إذا بلغت shi aka shafe wa antum hina izin ku a wannan lokaci wane lokaci ki waccan jimla da ta gabata a baya idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzuru to wanda ana kiransa iwadun akwai tanwinu tanasub shi munasaba kawai ke kawo shi saboda kalma kaza ta zo da tanwini ta makwabce ta ita ma sai da ni sai ta zama da tanwini ko menene shahid eh inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira akwai wannan kira'a hadhihi kira'a ita ce tamu wanda muka saba da ita akwai kuma salasilan wa aglalan salasilan wa aglalan wanda a kira'a mu salasila lam alif in ka duba sama sai kaga su yi mai kamar zero haka to wannan ana kiransa tanwinu tanasu duk yana na a qur'ani to sai a ɗauki kamar suratu maryam sai a ga wani iri ya zo akwai tanwini tamkini akwai na tankiri akwai na muƙabala akwai na iwad akwai na tanasu ko babu sai a zo mana da shi wani sati suratu maryam kawai suratu maryam kawai ana ji da kyau ko yawa saboda haka malam duk wanda bai zo ba da takarda ta to a rufe ko ba mun fahimci tanwini ko wal ikhbari da kuma ba da labari a kansa cikin alamomin suna akwai al ikhbar menene ma'ana al ikhbar shine al isnadu ilayhi a jingina masa wata kalma ko a jingina masa wata sifa ko aiki misali in ka ce kama zaidun to ka jingina tsayuwa akan wa akan zaidun to wannan ana kiransa al isnadu shine yake nufi da al ikhbaru haka in ka ce zaidun ƙa'imun ƙa'imun labari ne akan wa hawa yau dai kashin gina tsayuwa akan zaidu babu kalma da adda wannan sifa in ba suna ba fi'ili bai ɗaukar ta harafi ma baya ɗaukar ta mi dan malik ke cewa duk da mun koma sama ko hmm bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismin tamyizun hasan to shi sai kawo isnadi yana nufin al'ikhbar wa musnadin da kuma jingina wata kalma zuwa gare ta suna adda wannan to a kawo na al'amari ɗiɗi shi me ya ce shi a kan wannan me ya faɗa ya ambaci al'isnadi ko babu al'amari ɗi waƙe me yake ce wani baiti na'am والاسم بالتنوين والخفض ألف وحرف خفض وبلام وألف تكون شي بكاو إسناد أما دم مالك يا كاوش تو الدرة اليتيمة شي كم يجي شي يا كاوش فصم بتنوين وجر ونداء وني ونداء وأل bila qaidin wa isnadin bada shi kun ga kawo isnadin abdurratul yatima ya kawo wa isnadin to shi muke nema a ne shine wanda malam bai kawo dole sai muna yi muna mukarana ibnu malik ya kawo eh wanda ya kawo to alhariri almulha ya ya ya ambaci alama nawa ya ambata al-imam al-hariri mulhatul irab wallahu al-musta'an eh والاسم ما يدخله من وإلى والاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم شي علامة غدا كوي يا أنبتا كتن شيني شيغان حرفين جرى ga suna sau da haka alhariri ya takaita sosai ibn malik ya ambaci alama biyar alhadarami a durratul yatima ya ambaci alama biyar shi ma ibn alwardi ana ya kawo alama biyar wallahu almusta'an wal ikbari anhu da ba da labari a kansa duk da an ce lokaci yayi wa al da kuma shigan al al al misali kitabun alkitabu gulamun algulamu rajulun yawwa so duk kalma in za ka sa mata alif da lam sannan wannan alif da lam din kana iya cire shi in ka cire shi kuma ta koma na kira to wannan alama ce wadda ke nuna suna ce ko kuma koda ka cire shi yana nan ma'arifa to har yanzu yana nan suna sawa'un al'in ta harafi ce ko ta ismul mausul ce akwai alwar da ke shiga ga suna amma ta zamo ma'anar allazi ko allazina ko allati ko allatani ko abin nan allawati irin su wasafati saffan wannan al'in da ke bayan wawun ma'anarta allazina ko allati safafna allati safafna saffan ko allazina saffu saffan irin su wal'adiyati dabiha wannan allin ma'ana allazi ce ko allati ko allazina eh ai wallati adadna dabhan ana magana akan dawaki ko kuma irin su wal'asri washamsu وكذا وكذا وكذا إلى آخره duk kalmar dai da kaga ta bude da al wanda muke kira ash-shamsiyya ko al-qamariyya mu ko ba ta jawidi ko to duk kalmar da kaga ta dau wannan al din ko ash-shamsiyya ce ko al-qamariyya ce to suna ce yake nan ka huta baka da matsala wal jarri da kuma jarra wasali kasa wanda ya daga cikin khususiyya ta mi ta suna wanda shi ma al'amuriti ya fada falismu bi tanwini wal khabdi da khabda malaman kufa suke kiran al khabdu malaman basara su ce aljaru duk abu ɗaya ne eh ismun majrur ko ismun makhfudun duk dai abu ɗaya ake nufi ba wani bambanci jarra ake nufi saboda haka idan ka ce misali bismillahir rahmanir rahim duk kalmomin da ke ciki in ban da bawon ɗin ta barko dukkan su sunaye ne isim suna ne saboda jarra Allah ya lafzul jalala shi ma suna ne ar-rahman shi ma suna ne ar-rahim shi ma suna ne dukkan su majaburai ne haka alhamdulillahi rabbil alamin rabbi suna ne lillahi shi ma kaminsa lafzul jalala shi ma suna ne saboda jarra al'alamin shi ma suna ne saboda ya'u maliki ki suna ne yaumi mi suna ne addini shi ma suna ne sai a duba cikin fatiha sunaye nawa suka zo mace eh suratul fatiha a zafin biyu ke da eh sunaye nawa suka zo da waɗanda suke majarurai da waɗanda ba majarurai ba sai a lissafa nawa ne a zo mana da su dama mun faɗa cikin mukaddima cewa za a dinga ba da asamin ko dama ka'idan nahawu nahawu na gaske yana da ka'ida na farko a gabatar da shi da larabci haka ya kamata wannan rauni ne namu tun daga mai karanta har masu saurare shi yasa ake karanta shi da hausa amma al'aslu karatun nahawu ya zama bil arabiya na biyu kuma likulli darsin wajibul manziliyu duk wani darasi da an yi darasi akwai wajibul manzili to a haka ake gane nahawu gawa mu za mu dan sassauta eh insha Allah tun daga shi ana yi da Hausa ko wal idmari to kun ji abin da duk malaman nan ba su kawo ba ibnu malik bai kawo shi ba bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnad lil ismin tamyizun hasal kun ga bai ambaci wal idmari ba haka na al'amari shi ma bai ambata ba fal ismu bit tanwini wal khabdi urif wa habfi khabdin wa bilamin wa alif haka shi ma al-hadarami bai kawo al idmari ba fasmun bi tanwinin wa jarrin wa nida wa albila qaidin wa isnadin bala to menene ma'ana al-idmari shine ya zan mahallin sa kana iya dauke shi ga kawo zamiri yanzu ka cewa zaidun darabtuhu zaidu na buge shi to hu din nan ai zamiri ce akan zaidu ko ba haka ba zaidun ismun ne marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih darabtuhu darab aha fi'lun madin مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل ضمير بارد متصل مبني على الضم فاعل مهم. ضربته هو ضمير بارد متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية من فعل أه. من فعل وما بعده في محل رفع خبر للمبتدا وهو زيد ko ba gane to wannan shi yake magana akan wal ijma'i kun ga in ma hada da wanda ibnu malik ya kawo da wanda shi alhadarami ya kawo a cikin littafin sa ad-durratul yatima kinan mun samu alamomin suna guda shida na farko at-tanwin da kashe kashen sa na biyu al-ikhbar wa huwa al-isnad duk ma'ana ɗaya ce sannan na uku dukhulul dukhulu al na hudu al-jar ko al-khabd duka abu ɗaya ne na biyar an-nida kira shine bai kawo ba kira ya zaidu ya zaidu ga shi na a ƙur'ani da yawa ya dawo to wannan duk sunan da kaji an ce ya abinda zai biyuwa bayan ta dole ya zama suna dole ne hadda irin su ya ayyuha to zaka ga abinda zai biyuwa bayan Allah zina ne an fahimci wannan to in an hada da wal idmara sun zama shida amma ba su kaɗai ba ne alamomin suna ibrahim albajiyu ya ce wasu malamai irin su ibn al'ambari ya yi rubutu sosai akan nahau ya ce sun kai hamsin alamatun lissu alamomin suna kawai sun kai hamsin kuma mala ya kawo muna guda biyar kamar ya sani muna da rauni in ya ce zai kawo hamsin kaga shafi nawa za a baiti nawa za a yi akwai yawa ko to Allah ya taimaka yawa kuma in karatu yayi karatu za a dinga bada lirabi kowa za a bashi tashi kalma shi kadai ya hede mana ita insha Allah ta'ala amma sai karatu yayi tafiya akwai abubuwan da muke son sai mun kai gare su kuma nan za mu tsaya baiti nawa muka yi shida ai suna haddatuwa kafin wani sati ko to daga wannan malam mutala labudda minu dole sai an haddace su insha Allah in dai muka samu muka haddace wannan littafi to ana hau dai kan baka da matsala insha Allah ba laifi za ka iya wa'azi za ka iya ba da fatawa kan abin da ka sani Allah ta'ala ya taimaka al'amur wadih komai a fili yake ko so da haka darasinmu na farko mun ji kashe-kashen alkalimatu sannan mun ji alamomin suna darasi biyu kawai muka yi kalma ta kasu kashi uku suna fi'ili harafi sai fara da suna sai kawo alamomi guda biyar su ma alamomin nan aiki na nan tafi a kansu za a ba da aiki a kansu amma tun da an fara da na farko to a hankali a hankali yanzu a tanwini muke son a sani a suratu maryam eh sai a zo da su insha Allah akwai tambaya ku in ba ku tambaya ba ni zan tambaye ku na'am na'am hmm eh shi bai zuwa ƙura'ani shi kaga sun a faɗa mako to an faɗi bai zuwa ƙura'ani misra ai laisa mabniyan هو ممنوع من الصرف والأسماء الممنوعة من الصرف من باب المعربات يا شيخ نحن نتكلم بالمبنيات سيبويه هذا مبني مفهوم مبني جاء سيبويه جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب سيبويه فاعل مرفوع وعلامة رفعه eh yayi daidai kaga bai yi ba sai dai ka ce fa'ilun eh mabni fa'ilun mabni ala akhiri ba za ka ce fa'ilun maf'ul ba saboda ba ma'urabi bane na'am bai canza bai canza yana da yadda yake والمبني دائما ينانا akan hali daya irin su siba wai suna nan da siba wai raha wai dustara dustara wai suna nan da yawa wayanda dai suka kare da wai wai wai din nan su ake magana nan su adda wannan tanwini to shi babu shi a qur'ani to amma sauran sai alala eh insha Allah tambaya ta biyu نعم نعم to bala an yi rakodin ko? to ba matsala tamkinin shine na farko tankirin eh na wani ya daga hannu ba na wa alaikumussalam wa rahmatullah نعم الجر نعم ايه باء حرفي ce والهر والحروف كلها مبنيه harafi ko ne iri ne mabniyi ne saboda haka ba'un anan tana babin almabaniyat ba ta layin almu'rabat dama ana magana jarra za mu zo mu yi magana a kan wani me ya bambancin jarra da kasara me ya bambancin raf'a da dhamma me ya bambancin fataha da nasba jazma da sukun duk za mu zo mu yi bayani a kansa duk inda kaje ana magana jarra to layin suna wanda ke canza ai basmala din tana da fuskoki guda tara zaka yi cewa bismillahir rahmanir rahim wannan shine an ka saba da shi zaka yi cewa bismillahir rahmanir rahim جائز بسم الله الرحمن الرحيم زكتا بسم الله الرحمن الرحيم يا لتا زكتا بسم الله الرحمن الرحيم كو بسم الله الرحمن الرحيم دك وانا يا لتا أما نفرق شيء كأين يا لتا أي أتشكين قراءة قرآني بسم الله الرحمن الرحيم rahimi wannan shi wajibi ne sai a kansa amma sauran in ba qur'ani zaka karanta ba in ba qur'ani zaka ba ya halatta kace bismillahir rahmanir rahim ko ba kai kuskure ba eh fuskoki ne guda tara ba dai babu lokacin bayani akan su eh saboda haka wannan ba'un haka nan take ita bi wannan ba jarra ake kiransa ba kasara eh sai dai a ce bawon din nan tana da kasara mabniyun ne alal kasari aga haka za a ce shi kuma ismi za a ce majrurun bibi saboda haka ism da Allah ya lafzul jalala da arrahman da arrahim duka wannan ma'urabat ne don sukan zo da wasu fuskoki ba wannan ba amma bi duk inda ka je da ita tana nan haka Allah ta'ala ya taimaka na'am kowa ya fahimta saura har da ko to Allah ya taimaka to kamin mu tashi za mu karanta gaba ɗaya sai a yi addu'a a waje baitocin za mu maimaita kowa ya karanta ko na'am to bismillah قال الفقير ابن الورد lillahi shukuri abadan wa hamdi musalliyan alar rasulil arabi والآل والصحب وتبع النبي وبعد فالجاهل بالنحو اهتكر إذ كل علم فإليه يفتكر فاعن بهذه التهفة الوردية في مئة ونصفها محوية الكلمات الكلمات ليس فيها خلف الاسم ثم الفعل ثم الحرف فالاسم بالتنوين والإخبار عن هو ال والجر والإذمار هو يبقى حدث وبهذا القدر وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته